الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyar ga watan zulhijja hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga maka zuwa madina 1444 wanda ta yi daidai da 23 ga watan 6 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar mominai aisha allah ya kara mata yadda da take cikin wannan unguwa ta hausawa zuro a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin da muka fara makon da ya gabata ahkamu birrin walidain littafi ne na babban malami muhammad salih al-munajjid rahimahullahu ta'ala wannan shine majalisi na biyu wanda satin da ya gabata mun karanta takaitaccen tarihin wannan malami muhammad salih al-munajjid inda aka haife shi karatunsa malamansa da sauransu sana'an mun shiga ainihin wato mukaddima ta shi littafin bayan mukaddima ma har malam ya fara yi mana karatu game da ta'arifin albirru tunda za mu karatu ne akan birrul walidain to sai ya ɗauki kalmar albirru ya sanya ta a cikin wato akan wato gadon fiɗa na larabci don mu gane ma'anar me take nufi a larabci ya kawo mana maganar ibn al-athir ya kawo mana maganar fayyomi duk malaman luga ne ya kawo mana maganar jauhari da ibn faris dukkan waɗannan malamai ne masana harshen larabci waɗanda dukkaninsu sun fassara wannan ainihin wato kalma ta albirro wadda take nufin kyautatawa alkhairi falala da makamantan haka sannan mun karanta ta'arifin wannan kalma ta albirro a yare ko kuma istilahi na malamai na shari'a wanda ita ma mun karanta ma'anarta Uh, wanda aka ce suna ne wanda ya tattare dukkan alkhairai wato wanda ya kunshi sadarwa yalwatawa tausasawa biyayya to wannan yana daga cikin abin da muka karanta har ma mun so mu shiga cikin samimu dars to abin da zai faru yau shine da na koma na yi ƙoƙarin yin mukara na tsakanin littafi na kun sun satin da ya wuce mun ɗan dinga shan bamban da ku a wajen karatu abinda ni nake karantawa a littafi na kuma babu shi a littafin ku to sai na ce zan je ɗan yi mukara na buga idan karatun zai haɗu sai mu haɗa in ba zai haɗu ba sai mu ga ya za a yi shin wannan ɗin da aka riga aka yi shi za a ci gaba da yi ko kuma ya za a yi to gaskiya da na je na duba sai na ga nakun akwai shi a nawa ma'ana wani ɓangare ne naku aka buga in kun duba za ku ga duk masail masail su kuma zai kawo mana su a wanda nake karanta masail shine tambayoyi ne da amsoshinsu game da abin da ya shafi iyaye gaba ɗaya da 'ya'ya shin in iyayen mutum suka umarce shi kaza zai yi yanzu za su irin wannan tambayoyin to saboda haka muka ci gaba da karanta naku za ku ji kawai tambayoyi ne da amsoshi sai na ga muna da bambanci da ku wajen shafi kusan saba'in da wani abu to wannan yasa ina ganin ne ta kokari in gano pdf din shi ainihin irin nawa kuma alhamdulillah na samo pdf din irin nawa kamar na tura wa na tura ta group yawa to eh kaga za mu iya mukarana kenan wanda ya budo ta wayarsa ta pdf din tunda wannan an riga an buga shi sai mu bashi mu ci gaba da dubawa ta pdf din har mu zo daidai inda muka haɗu da ku kawai sai mu dora saboda na lura cewa karatun duk kusan mafi yawancinsa yana cikin nawa naku masail ne kawai ya ɗauko tambayoyi da amsoshi so bai ce komai ba bai kawo mana ayoyi da maganganun da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da maganganun magabata tabi'ai tabi'u tabi'i na game da biyayya ga iyaye ba to sai daga wannan shine kaman muhimmin abin da ya kamata a ce mun karanta kafin mu shiga masail din to shi yasa nayi kokari ta group na turo da shi PDF din irin nawa saboda ka duk wanda yake da waya kuma yana cikin group din na san insha Allah in ya bude zai ga wannan PDF din to sai mu dinga tafiya tare da ku a PDF din a wayoyinku har mu zo inda zamu za ku ajiye wayoyin sai kuma mu koma cikin littafin insha Allah ina ganin haka yayi ko to قال المؤلف رحمه الله تعالى بر الوالدين يتي باوaya na ba downloading ba an tura ta group duk a ina jin ana yi yawa wanda ya yi zai sai a duba inda mutum yana cikin group din na san yi abu nan zai ga zai ga an fahimta yawa an duba pdf din insha Allah akwai pdf din pdf din akwai shi irin nawa yawa to shi ma ba to shi kenan insha Allah to yanzu abinda za a yi makaranta shi din ya so sai a yi magana bugawa da insha Allah to insha Allah jazakumullahu khaira to insha Allah shi ma wannan din da an ce za a buga shi maimakon PDF din insha Allah so kaga nurun ala nur kenan Allah ta'ala ya saka da alkhairi eh birrul walidain fi ayatil kitabil aziz biyayya da kuma kyautata wa mahaifa a cikin ayoyin alkur'ani mabuwayi ja'atil wasiyatu fi kitabillah wasiya da umarni ya zo a cikin littafin Allah bibirril walidain game da kyautatawa da faranta wa mahaifa wal ihsani ilaihima da kuma kyautata musu wa adami ta'arrudi li idhaihima biwajhin da rashin taso musu da hayayyako musu shine at-ta'arrud rashin taso musu su taso mutum wani zaka ji ya ce iyaye na ai su zuma ne sai da wuta eh wai babansa zuma ne he da wuta in ya in kai shuru zai ta abin nan ya ta surfa mu amma da ka taso shi ma sai ya kwanta to kaga wannan gaskiyar magana yana cikin hadari ko at-ta'arrud shine ma'ana tasowa mutum kaga kamar shi ya haife su ya taso musu shine at-ta'arrud to shine malai yake ce mana akwai ayoyi da suka zo a cikin alkur'ani da suka yi wasiya game da kyautata wa iyaye da yi musu biyayya da rashin taso musu da hayayyako musu li'iza'ihima don ƙoƙarin cutar da su bi wajihin ta kowace irin fuska ta kowace karka ɗaukawa kana da gaskiya ai gaskiyar ka ce ai kai ne akan gaskiya ka hayayyako musu wanda hayayyakowar zai cutar da su ya ɓata musu rai ta kowace irin fuska wannan ayoyin da za mu karanta suna jan hankalin kowane ɗa ya buɗe kunnuwansa ya ji game da mahaifansa wa khasatan malam yace musamman fi hali kibari sinnihima al ahalin girman shekarunsu a lokacin da shekarun girma suka fara kama su lokacin da tsufa ya fara cimma mahaifiya ko mahaifi wa da'afihima lokacin da suka fara yin rauni babu ƙarfi sosai a jikinsu wa shiddati hajatihima ila al'inayati wal khidma a daidai lokacin da suke da matsananciyar bukatuwa zuwa gare ka na kulawa da su da kuma hidimta musu domin lokacin da aka ce sun fara hawa shekarun girma din nan to lokacin za ga na farko ga shekarun na biyu ga rauni na uku kuma ga suna da matsananciyar bukata zuwa gare ka ta ba su kulawa shine al'inaya kulawa ka ba su kulawa kuma isasshiyar kulawa ba kulawa ta sama-sama ba isasshiyar kulawa wal hidima da kuma hidimta musu a kawo musu kaza a yi musu kaza kar ka kosa in za su yi ma aike ɗari ka je ka yi ka je ka dawo ka je ka dawo koma kai kaza ka koma koma ba haka aka ce ba ga yanda za ka yi kar ka gaji kar ka kosa wajen hidimta musu laqad akhadha Allahu al-mithaq ko shakka babu Allah madaukakin sarki ya dauki alƙawari ala bani isra'ila akan banu isra'ilawa bi birril walidaini game da kyautatawa da kuma yin biyayya ga mahaifa wal ihsani ilaihima da kyautata musu ba'da akhdhihi al mithaqa alaihim bayan ya dauki alkawari akan su bi ibadatihi subhanahu wa ta'ala da bauta masa subhanahu wa ta'ala wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya ma'ana kamar yadda Allah ya ɗauki alkawari a kan banu Isra'ila cewa su bauta masa shi kaɗai ba tare da haɗa shi da komai ba a bauta, to haka kuma ya ɗauki wannan alkawarin a kan banu Isra'ila game da kyautatawa da farantawa da biyayya ga iyaye. Faƙala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce, wa iz a mithaqa bani Isra'ila, la ta'buduna illallah وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون الله تعالى وإذ, أخذ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل katina lokacin da muka ɗauki alkawari game da banu Isra'ila, wani irin alkawari Allah ya wato ya ɗauka ga banu Isra'ila, sai Allah ya ce la ta'buduna illa Allah kada ku bauta wa kowa sai Allah shi kadai wa bil walidaini ihsana sannan alƙawarin dai banda bauta wa Allah shi kadai sannan za ku kyautata wa iyaye daga cikin alƙawarin da Allah ya ɗauka ga banu Isra'il bayan ɗayan tashi da kaɗai tashi da bauta sannan akwai alkawari da yarjejeniya na cewa za su kyautata wa iyayensu wa qurba da ‘yan uwa makusanta ba iyaye kaɗai ba yayyan iyaye ƙannan iyaye mazansu da matansu sun shiga kawunka ya shiga ciki ainihin babbanka ya shiga ciki innarka ta shiga ciki gwaggwanka ta shiga ciki shine qurba da makusanta wal yatama da marayu wal masakin da talakawa wa ƙululin nasi husna ku faɗa wa mutane magana mai kyau yana daga cikin abin da Allah ya riƙa ko ya ɗauka na alkawari akan banu Isra'ila su dinga faɗa wa mutane magana mai kyau wa aqimus salata ku tsai da sallah wa atuz zakata ku ba da zakka thumma tawallaitum Allah ya ce sai sannan sai tawallaitum kuka juya baya kuka iya cika wannan alkawari illa qalilan minkum wa antum mu'rid ko qalilan minhum sai kaɗan 'yan tsiraru daga cikinsu suka cika wannan alkawarin wa an tun ma'uridu na kuna bujirewa suratul bakar aya ta tamanin da uku wannan ayar ce malam zai ɗauko mana ita ya fara da ita ya ɗauko mana maganganun malamai game da yadda suka fassara wannan aya fakanatul wasiyatu bil walidain sai ya zanto yin wasiya game da iyaye min usuluddin wannan yana daga cikin usul yana daga cikin asalin addini al-ma'amuri biha wanda aka yi umarni da shi fi kulli shari'i a dukkan shari'o'i kamar yadda kaga babu wata shari'a da ta zo ba a jaddada a cikinta na ta Allah da bauta ba to haka kuma babu wata shari'a da ta zo wani annabi cikin annabawa da ba ta kunshi kyautatawa da yin biyayya ga iyaye ba babu da haka kamar yadda aka yi wasiya game da iyaye kaga kenan yanda ka san tauhidi usuluddin ne to kyautata wa iyaye da yi wa iyayenka biyayya su ma usuluddin limuwafaqati halil fitratin lati fatara Allahu an-nasa alaiha saboda kyautatawa da yi wa iyaye biyayya wato ta dace da irin ɗabi'a da fiɗirar da Allah ta'ala ya halicci mutane a kanta faƙar jubilu domin duk mutumin da yake da ɗabi'a kyakkyawa wadda bata gurɓata ta lalace ba to za a ga jubilu an ɗabi'ance su an halicce su ala hubbil walidai ne akan san iyaye duk wanda kaga ya ce baya son babansa ko baya son babarsa to ɗabi'a ta lalace ba shi da ingantacciya miƙaƙƙiya tsaftatacciyar ɗabi'a ba shi da ita asali shine ƙaunar iyayen da suka yi sila da sanadiyar zuwan ka duniya mazansu da matansu wa mahabbatul ihsani ilaihima ba ƙaunar su kaɗai ba da kuma san kyautata musu duk ɗa na gari wanda ɗabi'arsa ba ta lalace ba za ga yana son babansa yana son mahaifiyarsa kuma yana ƙaunar ya kyautata musu yana son kowace irin dama ya samu ya ga ya faranta wa mahaifiyarsa ya faranta wa mahaifinsa wata fudilihima sannan duk wanda ɗabi'arsa ba ta lalace ba yana fifita mahaifinsa da mahaifiyarsa wa isarihima da zaɓarsu alaman siwahuma akan duk wanda ba su ba ya fi san babansa in ka cire Allah da manzo ba wanda yake so fiye da babar da ta haife shi da babansa babu wani uban gidansa a kasuwa babu wani uban gidansa a ofis ba wani uban gidansa na siyasa da ya fifita kaunarsa akan mahaifinsa inda yana kan ɗabi'a ingantacciya wadda bata gurɓata ba za ka same shi cewa cewa yana fifita kaunar iyayensa yana kuma ainihin zaɓar ainihin wato iyayensa akan duk wanda ba su ba kenan in ka ajiye mahaifinsa da mahaifiyarsa ka ɗauko wani wanda ba su ba ka ajiye zai zaɓi babansa da babansa ya ajiye wancan kowa ne ne wanda ka ganshi a haka alhamdulillah an yi sa'a ɗabi'a ɗabi'arsa ba ta lalace ba amma duk wanda kaga cewa a wani mahaluki ba Allah da manzo ba da yake ƙauna fiye da yadda yake ƙaunar iyayensa zai iya sacrificing na rayuwarsa akan wani ba iyayensa ba to ɗabi'a ta lalace qala sa'idi malam as-sa'idi rahimahullah yace hadhihi shara'i'u wa'annan shari'o'in min usuliddin suna daga cikin tuwasu da asalin addini allati amara Allahu biha wanda Allah ya umarni da su fi kulli shari'atin a kowace shari'a shari'ar in dai Allah ta'ala ne ya shar'anta wannan shari'ar ya aiko annabi cikin annabawansa da ita to za a ga yayi bayanin waɗannan shara'i'uddin din wanda sune usuluddin lishtimaliha alal masalihil amma abin da yasa duk wani annabi da yazo da shari'a za a ga ta kunshi kadaita Allah da bauta ta kunshi kyautatawa iyaye saboda ishtimaliha gamewarta ita wannan shari'ar alal masalihi al'amma akan masalahohi na al'umma gaba daya duk wata shari'a da Allah ta'ala ya saukar za ganta shari'a ce wadda ta kunshi masalahar al'umma gaba daya fi kulli zamanin a kowane zamani wa makanin da kuma kowane guri fala yadkhuluha naskhun shi yasa tana daga cikin abin da shafewa ba ta shiga cikin ta Allah ta'ala ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha أو مثلها وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل Allah ta'ala yana yin annasku na wasu hukunce-hukunce a shafe hukunci kaza a kawo wani irinsa ko wanda ya fi shi amma banda tauhidi babu inda Allah ta'ala ya taɓa yin nasku na kaɗaita shi da bauta ya ce to yanzu an shafe kaɗaita Allah da bauta a dinga haɗa Allah da wani a bauta babu wannan haka kuma ba a taɓa shafe kyautatawa iyaye ba a ce to yanzu an shafe maganar kyautata iyaye a ci gaba da musguna musu ana bata musu babu wannan don haka haka ta zama ya zama usuluddin usuluddin nasku baya shiga cikin usuluddin don haka kamar yadda tauhidi nasku baya shiga cikin sa haka birrul walidain nasku bai taba shiga cikin sa ba dan dan shi ma birrul walidain asl ne min usuluddin ولهذا umirna biha dan haka ne aka umarce mu biha da ainihin wato ta Allah da bauta sannan aka umarce mu da kyautata wa iyaye fi qaulihi cikin fadin Allah ta'ala wa'budullaha ku bauta wa Allah shi kadai wala tushriku bihi shay'a kada ku shirka kar ku hada shi da komai suratul nisa ila akhiril aya har zuwa karshen ayar ya kawo ta can karshe bari mu bita wa'budullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'a kada ku yi shirka da Allah da komai wabil walidaini ihsana ku kyautata wa iyaye ƙarshen kyautatawa wa bidil qurba ku kyautata wa ƴan uwa makusanta wal yatama da marayu wal masakin da talakawa wal jari dhil qurba da makwabci kuma dan uwa ga makwabtaka ga kuma ƴan uwantaka wal jaril junubi da makwabci na nesa shi ga makwabtaka ta hada amma babu kusanci ta dangantaka tsakaninku wasahibi bil jambi wato as-sahibi bil jambi da kuma aboki da ake tare aboki wanda ake tare shi ma an ce kai masa ihsani ka kyautata masa kaga iyaye su ne a zubin farko sannan wan mahaifi ya shiga ciki kanin mahaifi ya shiga ciki wan mahaifiya ya shiga ciki kanwan mahaifiya yar mahaifiya dukkan wa'annan rukunin duk sun shiga cikin ainihin wato zawul qurba wabni sabil da matafi wa ma malakat aymanukum da kuma bayanku inna allaha lalle allah la yuhibbu man kana mukhtalan Allah baya san duk wani mukhtalan mai takama fakhurun mai yawan fariya Allah baya san mai cika baki Allah baya so suratul nisa ya ayata 30 da ainihin wato shida fa qawlu fadin Allah da yace wa id akhadna mithaqa bani isra'il ka tuna lokacin da muka dauki alkawari wa banu isra'ilawa hadha min qaswatihim abinda yasa su banu isra'il dokokinsu suna zuwa ne da rantsuwa da ɗaukar alkawari saboda mutanen kawai ne banu wato yahudawa mutane ne masu wahalar al'amari shi yasa duk in umarni zai zo daga Allah saboda kekashewa su da bushewa zuciyarsu anna kulla amrin umiru bihi duk wani umarni da Allah da aka umarce su da shi ista'asau sai da suka saba shi yasa zaka ji dokokinsu ba sa zuwa da sauki suna zuwa da tsanani da wahala saboda mutane ne masu busasshiyar zuciya fala yaqbalunahu ba sa karbar duk wani umarni da yazo daga Allah illa bil aymanil ghaliza sai da rantsuwa rantsuwar ma sun ji mai kauri wal uhudil muwassaqa da kuma alkawari wanda yake al muwassaqa abin kullawa to wannan ne yake sa su dauki abun fa ba fa da wasa ake ba umarnin nan ana son su yi shi to shine nan Allah ta'ala ce wa iz akhadna mithaqa bani isra'ila su ba mutane bane da Allah zai ce ku yi ku yi ku bari ku bari in kaga sun yi to sai in an dauki al-mithaqul galib sai an dauki alƙawari wanda yake mai kauri sai kuma an dauki an yi rantsuwa wanda take ita ma mai mai girma sannan to wane irin umarni wane irin alƙawari Allah ya rika ko ya dauka da banu daga banu Isra'il la ta'buduna illa Allah Allah yace kada ku bautata wa kowa sai Allah hadha amru wannan kaga umarni ne bi ibadatillahi wahda da bautawa Allah shi kadai wa nahayun a lokaci guda kuma hani ne an shirki bihi da, gabar wato gabarin yin shirka da shi Allah ta'ala wa hadha asluddin wannan shine shishike na addini wannan shine asalin addini fala tuqbalu al-a'malu kulluha babu wani aiki cikin ayyuka gabaki ɗaya da zai zama karɓaɓɓe a karɓe shi in lam yakun hadha asasaha matukar tauhidi da kadaita Allah da bauta da barin shirka bai zama shine tushe da tubalin gina wannan ibadar ba Allah ba zai karba ba dole sai an samu al-ikhlas thumma qal sannan bayan Allah ta'ala ya ce la ta'buduna illa Allah sai ya ce wa bil walidayni ihsana ai ahsinu bil walidaini ihsana ai ma'ana ku kyautata wa mahaifanku kyautatawa wa hadha wannan umarnin ya ummu kulla ihsanin qawliyin wa fi'liyin mimma huwa ihsanun ilayhima malai yake cewa wannan maganar wa bil walidaini ihsana ta game kowane irin kyautayi da zaka yi wa mahaifanka qawli na magana wa fi'li da na aiki duk wata magana da za ka yi musu wadda wannan maganar ihsani ce to ta shiga cikin wabil walidaini ihsana kwantar da kai gaya musu magana mai taushi wannan duk wata magana da za ka faɗa wadda take ihsani ne a cikin ta to ta shiga ciki sannan ba wannan ba fi'ili duk wani aiki da za ka yi wanda yake kyautatawa ne gare su in an yi suna jin cewa an kyautata musu in kai wannan aikin to an umarce ka kai wannan aikin duk wata magana da in kai ta suna jin mahaifiyarka tana jin cewa kai mata ihsani mahaifinka yana jin kayi masa ihsani in ka faɗi wannan kalmar kowace iri ce in dai bata ci karo da umarnin Allah da na manzon sa bata ci karo da shari'a ba to wannan shine abin da Allah ya kira ka a wannan aya ce wa bil walidaini ihsana da haka ihsani qauli da ihsani fi'li duk aikin da in kai babanka zai ga ka kyautata masa mahaifiyarka za ta ga ka kyautata mata to wannan ayar tana umarta ka kai wannan aikin ba sai an ta zayyana maka su ba da kaza da kaza da kaza da kaza duk abin da ka san ihsani ne gare su an umarce ka a karkashin wannan ayar wa fihi sannan a hannu guda kuma a cikin wannan umarnin annahayu an tsawace ka an yi hani anil isa'ati gabarin munanawa da batawa ilal walidaini zuwa ga iyaye domin in dai har akwai ihsani to zaka samu kuma ba isa'a saboda haka kaga tunda aka ce kyautatawar ake so to kuma an hana ka ka bata musu rai bacin ran nan a magana ne ko a aiki an fahimta ko aw adamil ihsani wal isaa ko kuma an hana ka adamul ihsani kin yi musu ihsani wal isaati sannan da munanawa li'anna al wajiba al ihsan domin abin da yake wajibin shine ihsani wal amru bi shay shi ko duk sanda aka umarce ka da wani abu nahyun an diddihi to an hana ka kishiyarsa yanzu da aka ce ka kyautata musu ba sai an ce ka kabata musu ba kyautata musu ya nuna karka munana musu gaya musu magana mai daɗi ya nuna karka gaya musu baka an fahimta ko da haka kenan umarni da yin abu to a lokaci guda kuma an hana ka yin kishiyar wannan abun yanzu sai aka ce wa bil walidaini ihsanan ka kyautata wa iyayenka to ba sai an dawo an ce maka kar ka gaya musu bakar magana kar ka munana musu kar ka yi musu kaza na bacin rai ba sai an gaya maka haka ba walil ihsani diddani shi ko ihsani kyautata wannan yana da kishiyoyi guda biyu kowane abu ana samun sa yana da kishiya guda ɗaya to shi ihsani kishiyoyi biyu ne da shi na farko al isaatu munanawa wannan munanawar kishiyar kyautatawa ce wahiya a'zamu jurman kuma ita tafi girman laifi a ce ba ka da aiki sai munana musu sai bata musu rai sai sa su kuka sai sa hawan jini ya kama su sai hana su bacci sai sa su zub da hawaye wannan isa'a kenan an ce ka yi ihsani a madadin ihsani sai kai kishiyar ihsani shine al-isa'a ita kuma al-isa'a dinnan wahiya a'zamu jurman ita tafi girma wajen laifi wa tarkul ihsani biduni isa'atin barin kyautatawa ba tare da munanawa ba wa hadha muharramun shi ma haramun ne duk da bai kai na farkon ba akwai wanda baya kyautata musu amma baya munana musu to ka zama baka kyautatawar shi ma laifi ne dan umarni aka baka kaki da kai mutumin banza ne mutumin kawai Allah ya ce ka kyautata musu baka kyautata musu duk da baka bata musu rai amma dai baka yi abin da ake so ba wani baya ja musu magana baya sa su kuka baya sa su bacin rai amma baya kyautata musu to kaga wannan sai ya zamto barin kyautatawar ba tare da kuma kana munanawa din ba wa hadha muharramu mana yace shi ma wannan haramun ne lakin sai dai la yajibu an yulhaqa bil awwal ba lalle bane a riskar da shi da na farkon amma dai rashin kyautatawa ba tare da munanawa ba shi ma haramun ne amma bai kai laifin kuma mai munanawa din ba akwai wanda shi muƙabilin kyautatawar sai yake munanawa maimakon ya kyautata sai yake munanawa to wannan kaga ya fi muni ya fi illa sama da wanda shi bai kyautata ba shi bai munana ba wani ma kawai sai ya gudu a neme shi a rasa shi a iya ganinsa kaga bai bata musu ba da ya ta ja musu magana yana kusa da su kawai sai ya tafiyarsa ba a san inda yake ba to kaga shi ma rashin kyautatawar ko da ba ka munanawar shi ma laifi ne kuma za a sa ka a cikin jerin mutanen banza mutanen kawai wa kaza yuqalu fi silatil arham haka ma irin wannan magana ake faɗa game da silatil arham sadar da zumunci silatil aqarib kai wannan shine abin da zaka faɗa kuma ga silatul aqaribi ma'ana sadar da zumuncin makusanta kaga kenan kamar yadda aka ce ka kyautata wa iyaye kar ka munana musu to ƴan uwan iyayenka su ma ka kyautata musu kar ka munana musu ina fata an gane wal yatama haka marayu ce akai ka kyautata musu kar ka yadda ka munana wa maraya kar kuma ka zamto cikin wanda kai ba ka kyautata masa ba kuma ka munana masa to wannan shi ma yana daga cikin abin da aka haramta yin haka wal masakin da miskinai ma'ana talakawa kar ka zama ba ka kyautata wa talakawa kuma kai ba ka munana musu to ballantana kuma a ce munana musu kake ba ka kyautata musu wa tafasilul ihsan bayanin me ake nufi da kyautatawa daki daki dalla dalla la tanhasiru bil ad me da me da me da menene ihsani wannan ba za su iyakantu ba ta hanyar kirgawa gaskiya ihsani kalma ce mai fadi da ba za ka iya cewa abu goma ko abu ashirin ko abu ɗari shine ihsani ba wanda shi ake so kai wa iyaye shi yasa malai yake cewa la tanhasiru ba za ka iya kididdige ko iyakance ihsani ba bil'addi ta hanyar kirgawa da lissafawa bal takunu bil haddi sai dai kan tana da haddi kar kai kaza ka dauka kyautatawa ne nan kuma ka shiga hurumin Allah ko ka tsallake abin da ake nufi ana iya yi wa ihsani haddi a iyakance a ce kar ya wuce kaza amma kuma dame dame da menene ihsani wannan kuma suna da yawa ba za su lissafu ba ka koma cikin tafsirin Sa'idi safha ta 57 shine abinda malam Sa'idi ya faɗa game da tafsirin واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقال أبو الحسن الواهدي to za mu koma cikin tafsirin wani babban malami alwahidi abul hasan wato alwahidi yake cewa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa bil walidaini ihsanan taqdiruhu yanda zaka kaddara zancen wa ahsinu bil walidaini ihsana domin ce aka yi wabil walidaini ihsana ba a faɗi fi'ilin ba kawai sai aka tafi shi sa sai aka kawo masdar wa ahsinu bil walidaini ihsana shine takadirin zancen amma sai Allah ya ce wabil walidaini ihsana ma'ana ku kyautata wa iyaye ka annahu kamar yadda zancen yake lamma qala lokacin da Allah ta'ala ya ce akhadna mithaqahum mun dauki alkawari game da su qala sai kuma ya ce wa ƙulna lahum mun kuma gaya musu su banu isra'ilan ahsinu bil walidaini ihsana kaman can yanda yace mun riki alƙawari ko mun ɗauki alƙawari da su cewa kas su bauta kowa sai Allah to a lokaci guda kuma mun gaya musu cewa kuma su kyautata wa iyaye wa yuqal ana cewa ahsana bihi wa ahsana ilaihi ya kyautata masa kenan ko ahsana bihi ko ahsana ilaihi قال الله تعالى وبنجي تعالى وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن maganar annabi Yusuf da shi da ainihin wato lokacin da yake magana da mahaifinsa Yaqub da yan uwansa yace wa qad ahsana bi lalle hakika Allah madaukakin sarki yayi min ihsani Allah ya kyautata min id akharajani a lokacin da ya fitar da ni min sijini daga kurkuku ashe ka fitar da iyayenka daga cikin kangi ka fitar da su daga damuwa ka fitar da su daga bacin rai ihsani ne gare su domin ga annabi annabi Yusuf yana godiya ga Allah ce wa qad ahsana bi Allah yayi min ihsani Allah ya kyautata min me Allah yayi wa annabi Yusuf sai ce akhrij akhrajani lokacin da ya fitar da ni minar sijini daga kurkuku kaga kalmar ihsani ta zo suratu Yusuf aya ta 100 wa qala Allah ta'ala ce wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk na'am min ba'da an nazaga ash-shaytanu ya kawo maka nan eh min ba'da an nazaga ash-shaytanu baini wa baina ikhwati kaga kuma waja'a bikum min al-badwi kaga kuma ya dawo da ku daga kauye kuka dawo maraya ka gani ko kaga wannan shi ma ihsani ne kaga kenan ka dauko su Allah ya wadata ka wannan fiki wannan alaji yayi Allah ya maka wadata ya maka arziki sai ka dauko su ka gina musu gida mai rai da lafiya da waɗanda za su hidimta musu ka zo ka ajiye su a ciki kar ya zamto kana nan a cikin katon gida a GRA sannan mamaka ko mahaifiyarka ko mahaifinka yana can kauye har yanzu kaga shi annabi Yusuf da ya samu dama cikin abin da ya shi sai ce a taho masa da su watuni bi ahalikum ajma'in shi ne wadata me amfanin wadata da ba za ka ce wa ƴan uwanka watuni bi ajma'in ba wato ni bi ahalikum ajma'in kudin ya fi karfin ka ya fi karfin iyalanka kai kadai wato ni bi ahalikum ajma'in duk wanda yake da kusanci da kai shi ma ya dana ya dan zo shi ma ya samu abin da Allah ta'ala ya rubuta zai samu to ballantana iyaye ai su wannan ai sai dai su- suna zaune kawai su ce yiwa wani ba magana wai su zo su kuma su dinga kai alaji inda hali inda wadata ai man wai sai an maka yan murya wai sai mahaifinka ya ma yan murya za ka yi masa abu ai ba wannan ba sai dai ya ce a yi wa wane kaza umarni zai dinga baka ya ce wane shi ma a yi masa wance ita ma a yi mata kaza duk wanda ya zo ya kamun kafa da su kuma ya sha yawa yawa an gane ko duk wanda ya zo ya kamun kafa da su ya ce gashi gashi to shi kenan kawai in bukatarsa ta biyo ta gaban ka kawai approve ai tun da umma ta ce um, ai shi kenan kawai ai tun da abba ya ce kuma ya an gama ba wata magana ka je kawai an yi وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف hagani ba ya dawo da su suna kawai ya ce a dawo da su kawai abin nan to kaga duk wannan yana daga cikin ihsani da zaka kyautata musu an fahimta ko Allah ta'ala ya ce wa ahsin ka kyautata kama ahsanallahu ilaik Allah ya yi maka ihsani da babu adadi sai Allah ya ce ka kyautata kaman yanda Allah ta'ala ya kyautata maka wa ahsin kama ahsanallahu ilaik suratul qasas ayata 77 wa ma'anar ihsani bil walidain ma'anar ihsani ga iyaye inji alwahidi yace albirru bihima wal adafu alaihima shi malam wahidi yace shine albirru bihima yi musu biyayya cikin abin da bai saba wa Allah da manzansa ba wal adafu alaihima da tausasa musu a magana da tausasa musu a aiki ka koma cikin at-tafsirul wasit na al-wahidi mujalladi na 1 shafi na 166 wa qala ibn al-jawzi rahimahullah ibn al-jawzi rahimahullah yace qauluhu fadin Allah da yace wa bil walidaini ihsana wa huwa al-birru wal ikram shi kuma ibn al-jawzi yace abinda Allah yake nufi kai wa iyayenka a fadin sa wa bil walidaini ihsana wa huwa al-birru kaga dai biyayya shine kai musu biyayya ka bi su kawai in dai ba umarnin Allah suka saba ba cikin umarnin da suka baka ka bi su wal ikram ka mutunta su ka martaba su ka darajanta su wannan shine ma'anar da Allah yake nufi da wabil walidain ihsana inji ibn al-jawzi qala ibn al-abbas qala ibn abbas ibn abbas yace wai daga cikin yin ihsani daga iyaye sai ce la tanfut saubaka fayusibuhumal gubar wai kakka kakkaɓe tufafinka ƙura ta same su mahaifinka yana zaune yana daga cikin al'isa'a da rashin ladabi gare shi ka karkaɗa wata rigarka ko ka karkaɗa wani abu ƙura yana zaune a gurin kaji abdullahi dan abbas ya ce la tanfut saubaka karka karkaɗe tufafinka fa yusibuhumal gubar ƙurar da kake karkaɗewa a tufafin ta je ta same su karka ce ba in dai ƙurar iska za ta yi inda ɗakin umma yake ɗakin abba nan haka iska take yi in ka kaɗe wannan ƙurar ta abin da kake kaɗewa ko kafet ko kaza ko kaza ƙurar za ta kai zuwa ɗakinsa ko za ta kai inda yake yana daga cikin rashin kyautatawa ka ci gaba da kakkaɓe wannan har sai ya ce waye wannan ne yake kakkaɓe mana abin nan a, ƙura tana shigo mana tana damun mu har sai an maka magana abdullahi dan abbas ce kar ma ka soma kar ka karkabe kakka kakkabe tufafinka ta inda kura za ta je ta same su Allah dai ya gafarta mana Allah ya gafarta mana eh ka koma cikin albirru wasila sunan littafi ne wanda shafi na 43 wa qala abu layth as-samarqandi abu layth as-samarqandi rahimahullah yace nasaba ihsanan Allah ta'ala ya yi wa kalmar ihsanan nasaba wasali sama kenan ala ma'ana ma'anarta ahsinu ihsanan sai aka cire fi'ilin sai aka kawo ihsanan din ai ahsinu ihsanan fa yakunu ihsanan sai ya zama kalmar ihsanan badalan min al-lafzi kaman badali ce ta wancan madadin wancan lafazin da aka cire ainihin wato ai ahsinu ilal walidain ma'anar maganar shine ka kyautata wato ku kyautata zuwa ga mahaifa iyayenku guda biyu barran bihima ta hanyar yi musu biyayya wa atafan alaihima da kuma tausasa musu wannan shi ma ka koma cikin tafsirus samarkandi mujalladi na ɗaya shafi na 69 wa qala al-qasimi rahimahullah malam qasimi shi ma a cikin tafsirinsa yace al-ihsanu nihayatul birri in ka ji kalmar ihsani wato an kai sun waura takuri wajen nagarta wajen biyayya shine sai a ce ihsani shi yasa inda akwai kalmar da tafi wannan wajen kurewa wajen kyautatawa iyaye ita Allah zai kawo shi yasa sai malam Qasim ya ce ai in ka ji al-ihsan to an kura malejin albirru nihayatul birri albir kyautatawa ce da biyayya ta ƙarshe da babu sama da ita shi ake nufi da al-ihsan fa yadkhulu fihi da haka wannan kalma ta albirru zai iya shiga cikin ta jami'u ma yajibu dukkan wani abu da yake wajaba minar ri'aya na kiwo wal inaya da kulawa duk wani nau'i da za a ce a wani ai yana kiwon iyayensa yana kula da su yana damuwa da su to yana shiga cikin wannan kalmar wa qad akkada Allahu al-amra al-amra bi ikramil walidain lalle Allah madaukakin sarki ya karfafa umarni na karramawa da martabawa da girmama iyaye guda biyu hatta qarana ta'ala al-amra har Allah bai gushe ba sai da ya gwama umarnin bil ihsani ilaihima wato da kyautata wa iyaye bi ibadatihi da bautarsa allati hiya tauhiduhu wanda shine kadai ta Allah ne kuma a wurare daban-daban Allah ta'ala wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu sai ce me wa bil walidaini ihsana wa abudullaha wa la tushriku bi shay'a wa bil walidaini ihsana qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alla tushriku bi shay'a wa bil walidaini ihsana haka za ka ga duk inda ka ji tauhidi da kadaita Allah da bauta da korewa Allah shirka sai kuma nan sai kuma ya gwama da cewa ka kyautata da kyautatawa iyaye to shine malam Qasim yake gaya maka cewa Allah ya karfafa umarni game da karramawa da martabawa da mutunta su tunda har ya gwama umarni na a kyautata wa iyaye da bautarsa shi kadai subhanahu wataala wal bara'atu an shirki da kuma kubuta daga shirka ihtimaman bihi saboda kulawar da Allah ta'ala ya bawa harkar martabawa da biyayya ga iyaye wa ta'aziman lahu da kuma girmamawa gare shi qala ba'dhum al-illatu sahiha fi wujubi hadha al-ihsan wanda daga cikin malamai yace dalili ingantacce da yasa aka wajabta wannan kyautatawa alal walad akan da wani dalili ne yasa aka wajabta wa da lalle ya bi iyayensa kuma dole ya ainihin kyautata musu sai aka ce dalilin ingantacce shine hiya al-inayatu sadiqa kulawa ta gaskiya ba ‘yar jabu ba, allati badalaha wadda iyayen suka bayar fi tarbiyyati wajen tarbiyyarsa. Irin kulawa, kuma kulawa ba ‘yar jabu ba, kulawa ta gaske wadda iyayensa suka bayar wajen tarbiyyantarsa, walƙiyam da tsayawa tsayuwar daka bi shu'unihi da al'amuransa. ayyama kana da'ifan a ranaku da lokutan da yake da rauni ba abin da zai iya ajizan gajiyayye jahilan jahili a lokacin da yake bukata suka taimake shi sai kai kuma lokacin da suke da bukata ka juya musu baya wallahi ba za ka ga daidai ba kuma kamata yin tudan tana nan tana jiranka wallahi duk wanda ya fifita iyali ko wani akan iyayensa abin da ya koya wa ƴaƴansa shi masa abin da yake so ƴaƴansa su yi masa kenan ka nuna iyayenka ba su da martaba ƴaƴanka har suka fahimci iyayenka ba ka damuwa da su ba ka shiga cikin al'amuransu ba ka damu da damuwar su ba wallahi abin da ka shuka iyayenka ƴaƴanka su yi maka kenan satubdi lakal ayyamu ma kunta jahila wa tatika bil akhbari ma lam tuzawwidi wallahi a kwana a tashi duk wanda ya aure cikin yayanka shi ma ya tsallake ya tafi shi ma zuwa zai yi irin rayuwar da kai da naka iyayen ai sun gani Allah ba zai ba su dama su bi ka ba ka duba irin iyaye kula wanda suka yi mutum lokacin da yake da'if mai rauni malam a cikin tsumma haka in ka in ta fahimci ma in ta ba da kai daukar ba za ta bayar ba wani a ba zan ba da yata ba zan ba da ɗana ba ku je ku je kulgula min yaro saboda lokacin ɗaukan kama sai mai hikima da dabara da wayo lagwalagwa haka kake mala a lokacin inda ta munana maka kila da baka zama yadda ka zama ba lokacin duk abin da ta so ta yi maka na cutarwa da musguna ba za ka iya kare kanka ba amma haka ta dinga tarere ka ta dinga nan nan da kai lokacin da kake ajiz gajiyayye mala in aka ajiye ka aka kwantar da kai ba ka iya tashi sai an zo an ɗauke ka duk abin da zai zo mai cutarwa sai dai ya zo ya cutar da kai ba ka iya tashi ba ajiz ita ce da ta ga wani abu za ta rarrafo za ta taho a guje ta zo ta ɗauke ka kiyashi wannan in ya hau jikinka ko ainihin wato wani ƙwaro ba za ka iya kaɗewa ba saboda gazawar ka ta bayyana ba abin da za ka iya yi sannan jahilan lokacin da kake jahili baka san me zai cutar da kai me zai amfana da kai ba haka suka dinga kakkabe maka suka dinga kawan ma da abin da zai cutar da kai suka dinga jawo ma abin da sun san zai amfana da kai la yamliku li nafsihi naf'an a lokacin da baya mallakarwa kansa wani amfani sai yanzu da ka girma ka iya juya kuɗi naira dubu ta koma dubu ɗari naira dubu ɗari ta koma kaza ka iya hada hada ka iya shiga da fita ka iya kaza ka iya kaza sai yanzu ka gane su cewa su ba su waye ba ba sa ganewa wai baba har yanzu ya ɗauka irin era ɗinsu ake kana gaya ba iyayenka baƙaƙen maganganu ka je makaranta ta sanadiyar su duk abin da ka samu su ne tubalin da suka gina ka a lokacin da kuma suka yi ma wannan ba ka iya mallakarwa kanka abin da zai amfane ka wala ya dufa wa an dararan kamar yadda mutum ba zai iya tunkuɗewa kansa abin da zai cutar da shi ba wannan lokacin wa kana uwa da uban nan sun kasance yahutanihi suna kewaye da wannan ɗan nasu bil'inaya da kulawa war ri'aya da kiwo wa yakfulanihi suna renansa hatta ya qadira ala istiqlal har ya samu damar cin gashin kansa wal qiyam bi sha'ani nafsihi har ya iya tsayuwa da lura da al'amuran wato sha'anin kansa wanka fa ba zai iya ba tsarki ba zai iya ba da haka suka yi tayi su masa tsarki su masa wanka su canza maka baya iya wanki ba abin da yake yi saboda ga rauni ga gajiyawa ga jahilci haka suka yi ta hakuri da shi a haka suka yi ta tafiya da shi a haka har zuwa lokacin da ya zama mutum ya zama in an kyale shi zai iya wanka in an kyale shi zai iya tsarki zai iya wanki zai iya kaza zai iya kaza al'amuran da suka shafe shi zai iya tsayuwa da su fa hadha huwa al-ihsanu alladhi yakunu minhuma wannan fa shine irin ihsanin da ya bullo daga mahaifinka da mahaifiyarka shine irin ihsanin da suka yi maka an ilmin wa ikhtiyarin kuma sun yi maka haka ne bisa ilimi da kuma zabi ba wanda ya sa su dole ba wanda a lokacin ba su yi baya zakai da su bisa zabin su bisa ikhtiyarin su suka yi maka wannan hidimar bal ba ma wai bisa zabi ba ma'a shagafi sahih tare da tatacciyar soyayya ingantacciya suka dinga ma wannan ba kosawa taimaka tsarki kayi bayan gida ba kosawa tana kaunar ka haka ka je ka fada a kwata ka dawo ta yi maka wanka ka fita ka fada a kwata ta dawo ta tuba kayan ta sake ma wanka ta kuma sa maka wani kayan ma'a shagafi sahih tare da makurar soyayya kuma ingantacciya wal hananil azim ga tausayi ba dan kankani ba wa ma jazaul ihsan illa al abu Allah gafarta mala wa ma jazawul ihsan menene sakamakon kyautatawa ga dan kware dan kirki illal ihsan Allah kar ya baka abin da za su nema ka kasa yi musu kai ta wannan addu'ar Allah kada ya kawo wani dalili da zai sa su nemi wani abu kuma ya zama baka da shi kai ta addu'ar duk abin da za su nema Allah ya sa kana da ikon yi musu kuma kai ta kokarin yin addu'ar kar Allah ya baka abin da wata rana babanka zai ce wane ayi kaza ka ce ka ki ko babu ka ta nemi wani abu ka ki an ce lokaci yayi to sauran minti daya ai shikenan mun zo kan gaba insha Allah eh insha Allah Allah ya ba mu ikon kyautata musu Allah ya ba mu ikon kyautata musu sai mu tsaya wa idza wajaba alal insan abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik